يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين to shine dai wannan bayani ya gabata ya bani isra'ila ta biyu kenan wannan wacce ta farko an makala mata imani da annabi muhammadu wannan ta biyu kuma za a makala mata ni'imomin da aka yi banu isra'ila shine kiran da Allah yake musu kuma a ciki kamar yadda muka faɗa Allah ya ce ya fifita bani isra'ila akan alamina mu kuma mun san kalmar alamina abin da take fassaruwa in dai ba wani abu ya zo ya dakatar da wannan fassarar ba shine cewa dukkan halitta an banda Allah sunansa alamina to Allah ya ce ya fifita banu Isra'ila akan alamina to yanzu an fifita banu Isra'ila akan dukkan al'ummatai kenan har da mu al'umma annabi Muhammadu a'a a to nan kuma gashi abin da aka faɗa to irin wannan shi yake cewa amun mahsusun eh in ce duk wanda yake zaune a nan musulmi ne to sai ya zama akwai wanda watakila ya zo wucewa ba musulmin ba kuma ba hanya sai ya ce bari ya dan zauna ya ji mami yake cewa to wannan za a keɓance banda wannan ai to amun ne makhsusun anan al'alamina an ce gaba ɗaya amma wata aya ta zo waye ya ce alamina anan ba Allah ba to kuma a wani wuri Allah ya ce kuntum khaira ummatin ku al'umma annabi Muhammadu ku kuka fi kowace al'umma ku ne fiyayyun al'umma to in za a yi karo da cewa an fifita banu isra'ila akan jama'a gaba daya nan kuma Allah ya ce mu mun fi kuma kowace jama'a to in zaka hada ya zaka yi to shine malamai suke hada suka ce i alam alam yanzu nan mutane gaba daya sai a ce alamun nasi kamar duniyar mutane sai a ce duniyar aljanu sai a ce duniyar yan ruwa duniyar dabbobi duk alam alam alam alam ne na waɗannan an fahimta to to in aka haɗa gaba ɗaya sunansu alamina to lokacin banu isra'ila ai akwai aljanu akwai su suma alam ɗinsu akwai alam na ‘yan ruwa to an nifa zaltu kuma alal alamina na fifita ku akan alam na zamanin ku fa to shi kenan ka karatu ya fita ba karo mu mun fi kowace al'umma gaba ɗaya haddasu me nassin da muka dogara da shi Allah ya ce kuntum khayra ummatin nassin nafi yafi zama sarihi namu yafi zama magana ta fi zama a fili kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana cewa mu ne mafifitan al'ummatai gaba daya shi yasa ma ranar alkiyama mu za mu zo mu shaida akan dukkan al'umma gaba daya da annabawa to saboda haka wannan kenan to su banu isra'ila su kuma an fifita su akan alam na zamanin su to amma akwai wata magana wadda ban daɗe da ganinta ba zai yiwu a bar alaminan nan a yadda take an fifita banu isra'ila akan alamina gaba ɗaya zai yiwu kun san inda zai yiwu Allah ya ce ku gode wa ni'imata ku banu isra'ila a lokacin da ake wannan magana da waɗannan banu isra'ila ake magana na zamanin manzan Allah ya bani Isra'ila annabi ne yake kiransu ai suna nan ku gode wa ni'imata yana nufin iyayensu da har zuwa ku a gode wa ni'imar da aka yi to in haka ne su banu Isra'ila in sun yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi to su sani an fifita su akan kowa alamina su ba zan shigo cikin al'umma annabi Muhammadu ba kenan kun gane maganar zikiri idan yanzu dacan idan an ce iyayen waɗanda suka yi zamani da annaba ake nufi to lalle sai a ce an fifita su akan mutanen zamaninsu amma idan banu isra'ila na lokacin annaba ake nufi to in suka imani da annabi su kuma sun zama wa ba sun fifita akan kowa kuma ɗin kenan ba alami na to shine maganar ai amma an ba haka ba lalle alami na sai ta tsaya akan zamaninsu kaɗai lalle ba al'umma da tafi mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana wata rana ma annabi sallallahu alaihi da ya zaune yana zaune ya kalli sahabbansa sallallahu alaihi wasallam yana cikin nishadi sai ce za ku yadda ku zama ku ne kashi ɗaya bisa ukun yan aljanna suka ce a sahabbai suka ce an musa haka ai ai mun ji daɗi ya rasulullahi al'umma tun da kan annabi adamu ake musulma al'umma har zuwa kanka a ce gaba ɗaya in an datsa kashi uku mu mu ɗauki kashi ɗaya sauran za a raba a aljanna kashi biyu sai manzo Allah ya sake juyawa yace za ku yadda a ce ku ne rabin yan aljanna gaba ɗaya a raba a raba kashi biyu kun ɗauki rabi sun ɗauki rabi kuka ce me yasa ba za mu yadda ba in ji sahabbai suka ce za ku yadda in aka ce ku ne kashi biyu yan aljanna sallallahu alaihi wasallam to hakan ko ne haka ne to aka ga fifiko ya tabbata anan ya tabbata a duniya ya tabbata a lahira kenan to da haka wannan shine kuma in an ce alami na duk inda ta zo a ce sai ta hada kowa yanzu ba Allah ya ce wa Maryam ba ya Maryam inna Allah astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamina Allah ya zabe ki ke Maryam akan duk mata gaba ɗaya na duniya alam a'a ina Khadija ina Khadija sayyidatu nisa'il janna ina su Aisha ina su Fatima a ita dai tana da fifiko na lokacinta saboda haka ba za a ba za a alamina dai tana da za a ce in ka ji alamina in dai ba cikin al'umma annabi Muhammad take ba to sai a ce mutanen lokacinsu amma alamina in dai an fifiko a cikin al'umma annabi Muhammad ne eh haka alamina tana nan kan alaminanta to
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون الله da ya ci gaba da cewa banu Isra'ila wattaqu yawman ku ji tsoron wata rana ku banu isra'ila rana ake jin tsoro ko ubangijin ranar ko azabar ranar eh azabar ranar ake tsoro ta alkiyama ko ita ranar kanta ko ko dai mai ranar ubangijin ranar eh kowa da abin da ake tsorata shi da shi kowane bawa na Allah da abin da Allah yake tsorata shi da shi wanda wutar ya fi tsoro a ce to fatta kunnara ma ku ji tsoron wuta wanda har gitsin ranar shi ya fi jin tsoro a zuciyarsa a ce attaku yawman idan kuma allan shi ya fi baka tsoro ka haɗe da shi ba daidai ba a ce attaqullaha to kowa kenan da abin da ake tsoratar da shi wa yuhazzirukumullahu nafsa eh waɗannan kuma sun kai matuƙa kenan Allah kaɗai ake tsorata su da shi to Allah ya ce wattaqu yawman ku banu isra'ila kada ku rudu kada ku rudu da cewa wai an yi muku ni'imomi an jero muku su a duniya domin Allah kamar yadda za mu ji yanzu ya yi wa banu Isra'ila ni'ima bayan ni'ima ni'ima bayan ni'ima to kada ku ruɗu da wannan ku ce lahira ma lafiya launi ni'imomin za ku haɗu da su a'a ko kuma abin da kuke cewa ku ku jikokin annabawan Allah manya manya annabi Ibrahim annabi Yaqub duk ƴaƴan jikokinsa ne mu to kuma mu me za a mana a lahira Allah ce bal ku ji tsoron kamuna ittaqu yawman ku ji tsoron wata rana tana na ita ce ranar alkiyama wannan ranar alkiyamar la tajzi nafsun an nafsin rai wata rai mai neman ceto ba za ta iya yin komai ba an nafsin ga ran da za ta ceta rai ta farko mai neman ceto ce rai ta biyu wadda za a ceta ce to ranar a wannan ranar rai mai neman ceto wato tun daga kan mala'iku zuwa muminai ba za su iya ceto ba an nafsin ga wata rai wadda ba mumina ba kenan dan Imam al-Qurtubi yayi ya faɗi ijma'i na cewa nan wata quyuman la tajzi nafsun an nafsin ba ana nufin kowace rai ba za ta iya ceton kowace rai ba a'a wata ran dai ba za ta cetu ba amma wata za ta cetu an fahimta da menene saboda ai kafirai su ne muka ji Allah yana cewa malana min shafi'in za su ceto mu ko ba mu da masu ceto akwai ashe akwai masu masu ceto kenan to da haka Allah ya ce ku ji tsoron ku kafirai ranar da ba wata rai da za ta ceci rai domin ba suna zaton su suna cewa su jikokin annabawa bane ba to annabawan ba za su iya cecen su ba muddin sun mutu ba imani da annabawan ba kuma shine ake magana anan kaga anan mu'tazilawa sun riko da wannan cewa duk wanda ya mutu yana sabo kawai ba wani abin da zai cece shi kawai sai ya shiga wuta su mutazilawa ba don haka suka ce wanda zai samu ceto to a nan duniya ne zai zama kan ya mutu bai mutu da zunubi ko ɗaya ba kaji ba zan sara mutane aiki a to ai shi ne ai mana amma in dai ka mutu da zunubi kawai ka mutu cikin azaba shikenan ba wani ceto da zai iya samun ka ceto a nan ne annabawa sun zo sun kawo maka shari'a shi ne ceton da za su yi ma an fahimta abin da suke magana kenan in ka karɓi wannan ceton to ka ceto har lahira in baka yi haka ba to to a wannan ba haka take ba ko da dai da akwai ayoyi din da suka kore ceto irin wannan da irin wannan ayoyin suka dogara cewa nafsin annakar nafsin din babu wata rai da za ta ceci wata rai a wannan ranar kaga ku a zahirin nasi ai sai kaga ya goya bayan su to ina suke da sauran nasosi kuma la yashfa'una illa liman irtada masu ceto ba sa ceto sai wanda aka izini su ceta ko ga ayoyi nan burjik na ceto waɗanda sun fi waɗannan ɗin yawa to ya za a haɗa su an ce ceto a nan an ce ba ceto a nan to shi ne yadda za a zauna lafiya da ayoyin shi ne kafirin da ya mutu ba imani ba wanda zai cece shi wanda duk ya mutu da imani yana da mai ceto ceton ma kala-kala wanda duk ya mutu da imani to ko ya shiga wuta ta wucin gadi to lallai za a cece shi zai fita daga ceto na hawa hawa hawa hawa domin farko da shi ceto gaba ɗaya a dunkule kashi biyu ne duk ceton da za ka faɗa kashi biyu ne kashi na ɗaya a duniya yake na ɗayan kuma shine ya kasu kaso biyu akwai ceton duniya a duniya a yanzu an kama maka wani mutum kaje kasan wani babba kaje kace da Allah a taimaka min a cece yaro na ceto duniya kenan a duniya an fahimta ko akwai ceto na duniya ya ceci na lahira shine abinda muke aikawa wanda suka riga mu Allah ya fidda su daga halin da suke ciki ya kara musu karama da daraja waɗanda kuma suka fita wannan addu'a ce daga rayayye zuwa waɗanda suka rasu ceto ne daga nan zuwa nan sallah da kake mamaci mece ce ka tsaya kana Allah idan wannan bawa naka gashi nan da ya zo hannunka dama a hannun naka yake Allah idan mai kyautata maka ne to ƙara masa kyautatawa a wuta irin taka Allah idan mai saba maka ne ya fi masa mana kai gafaru ne haka ake sallar gawa to ba ceto kenan ba to wannan ceton a duniya su kenan to sai ceto na lahira kashi ɗaya na biyu shi ko wannan shine ya kashi wajen kashi biyar ko kashi bakwai akwai ceto wanda ake ce mata shafa'atul uzma babban ceto wanda babu wani ceto kafin shi ba a yi ba kuma daga shi za a samu ɓallewar damɗin cetuka ba a yi shi ba kuma ba za a yi ba shi ne wannan hannun ɗaya daga ciki dukkan irin cika da irin halitta irin ta Allah da girmama su da Allah bai rinka wannan ceton ba sai hannun mutum ɗaya shi wannan komai ya dubu tsira ka ga ya ba wannan ya ba wannan ya ba wannan ya ba wannan karama an ba wannan amma wannan dai an rike sai mutum daya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce ake cewa shifatul azuma ita ce ceton yaya bakin ciki kowa yana cikin darura da cikin halin bai sanya za a yi ba a wannan rana sai shi kadai kowane mala'ika da girmansa da shi ɗan aike ne yana raɓe a wani wuri ba gama ina yake ba annabawa suna ta kansu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama mai gaskiya abin gasgatawa shi ya gaya mana yanda abin zai zama an fahimta shi ya ce za a wayi gari Allah zai fushi fushi mai tsanani a wannan ranar Allah ya yi buruzi buruzi na fushi babu wani mala'ika makusanci sai yana raɓe yana jin tsoron Allah a ranar a wannan ranar kuma a jim Allah ya bar jama'a cikin yadda suke cike nan can kuma sai mu fara tattaunawa mu al'ummatai na annabawa da mu na annabi muhammadin da na al'umman na ba gaba ɗaya cewa to ai ai muna da cewa lallai akwai annabawa isassu a wurin Allah ne mu je wajensu mana su nema mana ceto a sanya za a yi duk sai aka haɗa kai gaba ɗaya Allah ya haɗa kan al'umma ta ceto annaba adamu shi ne baban annabawa gaba ɗaya a je wajen annabi adamu a ce to ga halin da 'ya'yanka suke ciki kuma ya ce eh haka ne ya ce kaga ku yi gaba ina da abin kallo a wurin allah ne ba wannan ba ina ji da kaina daga shi saiwa sai uban annabawa annabi ibrahim shi kuwa a tafi wajen annabi ibrahim ya ce eh gaskiya ne amma wannan ranar ba tawa ba ce ku yi gaba mu tafi wajen annabi musa shi ma haka annabi isa shi ma haka an gama wannan to wata tambaya da nake da ita ita ce yanzu mu al'umma annan muhammadu ba muna cikin taron ba mu ba mu imani ba mu da yaƙinin annabi muhammadu sallama shine mafificin annabawa to me yasa tun farko ba za mu ce kun ga mafificin annaba ku zo mu tafi ba kai tsaye ma duk ba sai an zagaye zagaye ba me yasa mu mu manta da wannan ne annabi muhammadu muka manta da shi to me ya jawo muka bar su suka ja mu wurare daban-daban hikima ta Allah ce Allah yana so ya nuna wa duk fagen ba mu kaɗai ba waye annabi Muhammadu din domin da mun kira su mun tafi wajen annabi Muhammadu kai tsaye da farko sai su su zaci ko wajen wa aka je masu sauran al'ummata hakan za a yi dan ba a je bane to an je din wallahi dole ne a faɗi abinda Allah ya shirya shi dan ya fito da shi Allah ya shirya rannan zai fito da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama fitowa ta ƙarshe to haka aka yi to da muka doshi wajen annabi Muhammad inda za ku san abin haka yake haka shirin yake me ya faru annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowa ya san shi a gidan duniya sarkin tawaru ne shine yake cewa fa anan mu yake ga al'umma kada ku ce na fi annabi Yunus dan mata dan kifi ya hade shi ku ce ina gaba da shi kada ku faɗa haka in dai bangaren tawaru ne shi ma annabin Allah ne annabi sallallahu alaihi haka ya gyara tawaru amma ranan da muka je muka ce ya rasulullahi ga mu kaji kaji kaji kaji kaji sai ya miƙe ya ce ana laha ana laha ana laha to ai yau din da ma tawa ce yau tawa ce ana laha din nan kaga ya nuna shine sarkin wannan rana bayan Allah Allah ya danka masa mulkin wannan rana shikenan me zai faru sai tashi ya tafi wajen Allah din shikenan shi ubangiji kuma fushin da aka ce yayi sai ya fasa manzo yana zuwa sallallahu alaihi wasallam sarki sujada ne ya saba sujada sai ya fadi zai sujada Allah ce a kaka sujada a sujada ka gama ta a duniya faɗi dai me ya kawo ka ceton kake so faɗi a baka faɗi a jika nemi ceton a baka to shikenan daga ran nan ne fa shine ake cewa shafatul uzma shikenan Allah zai saki kowa ma'abocin matsayi da matsayinsa shikenan manzo Allah yayi ta tamu kowane annabi yayi ta jama'arsa shi ma to anan ne fa annabi ya gama zai ta dinga zuwa ya kwasa ya kai ya dawo ya kwasa ya kai ya dawo ya kwasa ya kai ya dawo saboda haka alhamdulillah malam alhamdulillah to kaji to wannan ita ce shafa'atul uzma da kuke ji ana fada to muje wala yu'khadhu minha adl ba a karɓar fansa idan rai bata samu ceto ba kafira to a kila ta ce to ai ina da yan kuɗi ko ina da dan kaza in dan bayar a fanshi kaina Allah ya ce la adl la yu'khadhu minha adl ceto mai ceto ba zai iya ceton kafiri ba shi kuma a karan kansa shi kafirin ba zai iya mika wani abu ya fashi kansa ba wala hum yunsaruna kuma gashi ba mai hana in azabta su inji Allah ba mai taimakon su to wa idh najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adhabi yudhabbihuna abna'akum يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم to ga ni'imomin nan Allah ya fara jerowa wanda yawa banu Isra'ila Allah ya ce ku tuna ya annabin rahama ya cika makin annabawa karantawa al'ummarka lokacin da muka tserar da banu isra'ila muka tserar da ku Allah yake cewa al'umma ta banu isra'ila a lokacin su ake gawa alqur'anin amma duk abin da ake faɗa an yi kuma iyayensu aka yi wa da kakanninsu saboda ai abin da aka yi wa iyayen nasu da kakanninsu ba shi ya kawo zuwa gare su ba ni'imar da ta samu iyayen da ba su da ba su tsira ba su sun kawo haka yanzu mu nan duk ba albarka ba albarkacin iyayen namu muke ci ba Allah ya taimake mu iyayen mu sun zama musulmi sun haife mu muna musulmi sun dora mu kan tarbiyya ta musulunci ai kaga su da ba su zama haka Allah ya gaya mana anan banu isra'ila ana yanka mazajensu in matayensu ne sai a basu to me ya kawo haka akwai maganganu na malamai na kisoshi daban-daban wasu kisoshin sun inganta wasu ba su inganta ba ciki dai akwai magana guda biyu da ake faɗa cewa wasu bokaye sun gaya wa annabi sun gaya wa shi fir'auna cewa za a haifi cikin banu isra'ila za a samu wanda zai zama sababin tafiyan mulkinsa wannan magana ɗaya kenan wata magana kuma akwai magana ta cewa ai wato mafarki yayi shi fir'auna yayi mafarki cewa ga wani ya zo daga cikin banu isra'ila ya taso ya zo ya ture shi daga kujera shi ma dai ya zama kamar shi ne sababin tafiya kujerarsa sai ya je masu wajen fassara mafarki suka ce a lallai a cikin banu isra'ila kuwa ba sa'a ba za a samu wanda zai zo shi zai ture mulkin kai ce a to aiko ba za a yi haka ba shikenan daga rannan ya bada doka duk inda duk lokacin da da da farko aka ce wata shekarar idan ta zo a yanka maza din a ban mata wata shekara kuma a haƙura a bari sai wata shekarar haka haka ake yi to shekarar da ba ake kyala ba a yanka ‘ya'ya maza ɗin shi aka haifa haruna ɗan uwa annabi musa shekarar da ake yankan ita ce kuma annabi musa aka haife shi kaji abin allah a irin wannan kisoshin wato daɗinsu da kuma wato izina cikinsu wallahi tana sa ƙarfin imani ga mumini ba dai yana neman yanzu da shekarar da ba a yankan ne aka haifi annabi Musa sai a ce Allah ya halicci annabi Musa lokacin da dan ka a yanka shi to lokacin da ake yanka nan gashi nan yanka shi a sannan aka haife shi to wani abun ƙarin ƙarawa ma da aka haife shi aka zo aka ce mahaifiyarsa ta ɗauke shi ta je ta sa shi cikin sunduki in ta sa shi cikin sunduki ta je ta jefa shi a gefen ruwa ta sa shi a ruwa wasu masu zato ko ta har da ita ma ta zaci cewa ta haka ne zai tafi ya je wani wuri ko wani gari a tsince shi ya bar garin kenan wato Allah ya ya boye annabi Musa an fita da shi Allah ya ce ba shine manufata ba manufata an kai shi wajen Fir'auna kawai me neman nasa ne in ce gashi nan to ba haka aka yi ba kuma ruwan ya dauke shi fulfulfulful sai can gaba fir'auna na mana aka aiki sundukin ya je masu gani suka gani yaran fir'auna aka dauki daya aka kai shorin fir'auna kuma shekarar yanka ce kuma gashi nan namiji ne ya dauke shi ya kalle shi kuma ya bashi Allah kenan fa maimakon ya je ya rayu a hannun mahaifiyarsa ko hannu a'a kai din da kake ganin akwai wanda zai zama sababin fitan mulkin ka shine wannan din to wanda kake neman shine wannan ko ba kowa da zai zai raine shi ba kai ne in ji Allah renan mun shi kai ba ba abin tsoro ba Allah ba wallahi shi sa da kabar Allah kuma sai mu duk yanzu kama kaman da muke muna ta tsoro wallahi Allah muka bari amma Allah da shi in ka ji tsoronsa zai ce mai neman naka eh gashi ya zaka yi da shi ba ya ka tafi kana wani boyewa ba to haka Allah ya annabi Musa Allah ce to ku tuna lokacin da muka tsayar da ku a wajen fir'auna yuzabbihuna abna'akum yana yayyanka ƴaƴayenku maza wa yastahiyuna nisa'akum suna wato raya suna barin ƴaƴanku mataye su basu basu yanka ba wa fi zalikum ai a cikin yin wannan cikin me cikin yankawar ko kuma cikin tserarwar akwai daidai ɗaya daga ciki wa ƙaulihi wa fi zalikumul inja'u alma'ana yanil qatalu aw inja'u wa fi wa qaulihi wa fi zalikumul bala'u alma'ana yanil qatal wal inja'u duk sun tabbata a ciki a cikin wancananka a cikin tserar da ku da daga yankan to akwai bala'un min rabbikum azim lallai akwai ni'ima daga wajen ubangijinku kaga in ka ce a cikin tserar ku da da ku da Allah yayi akwai ni'ima akwai akwai ni'ima mana tunda Allah ya tserar da su an daina kashe sun daga lokacin annabi Musa ko kuma wa fi zalikum a cikin wannan al- alqatlu ba in ja'u ba a cikin kashe ku da ake yi akwai bala'un akwai musiba akwai jarraba min rabbikum daga ubangijinku mai girma duk wanne ya hau to
وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون ni'ima ta nawa kuka kirga yanzu ta ɗaya Allah ya tsirar da banu Isra'ila daga hannun alayen fir'auna an daina kashe su ko to sai Allah ya kuma faɗar ni'ima ta biyu wa- yace yaya wa idh faraqna bikumul bahra kuma ku tuna lokacin da muka wato tsaga kogi da ku kuka shige shi kuna masu gujewa fir'auna makiyanku shi kuma wannan ya faru lokacin da annabi Musa karansa ya kai tsaiko an zo an yi ga inga da shi da fir'auna shi fir'auna ya gayyato matsafa shi kuma Allah ya ba annabi Musa sanda masu tsafi sun bugo tsafi annabi Musa ya buga sanda sanda ta haɗe mats- masu tsa- abin tsafin ashe har masu tsafin ma ta haɗe ba a sani ba domin tana haɗe tsafin su ma masu tsafin suka ce to mu sai sai mu zauna kuma mu yi me mu ma amanna bi rabbil alamin ai tun da tsafin nan da muka gani muka yi ba mai tsere da mutum daga wannan tsafin a ce bai kama ba kai sai dai idan ubangijin ne to mun yi imani da ubangijin da ya bata wannan tsafin su ma sai suka tafi wajen ubangiji to haka akai to bayan an yi wannan ana nan ana nan sai Allah ya yi wa annabi Musa izini cewa lalle cikin dare su fita shi da mutanen da suka imani da shi annabi Musa suka fita da suka fita suna cikin tafiya sun kusa kai kogi sai suka ji alamar ƙura da tashin haniniyar dokuna su waiwaya sai suka hango turnikin jama'a suka ce aiko fir'auna ne lalle qala ashabu musa inna lamudrakun a an gama da mu mun- an shirye mu an an riske mu saboda me sun duba sun ga gaban su kogi ne ba gudu bari a ce su ƙara wuta na gudu bayan su kuma ga su fir'auna nan kuma su fir'aunan s- eh, linkin ba linkin ba linkin ba linkin ba linkin mutanen annabi Musa ne shi sa ma da su fir'auna suka hango su annabi Musa sai ce ah, inna hala shirzimatun qalilun kai waɗannan su- ai ɗan kaɗan ne kawai lashe su zamu inji fir'auna su kuma suka waya suka ce a an kore suke mu me faru sai har suke cewa annabi Musa qalu uzina fillahi min qabl an tatiyana wa min ba'di ma ji'tana yanzu ya annabi Allah kafin ka zo cutan mu ake an cuce mu an cuce mu ka zo daga Allah mun sallama wa Allah mun sallama maka yanzu ma kuma sai an biyo mu an kuma cutar ta mu haka ne annabi Musa ya ce ce qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kayfa ta'malun a ba tare da Allah dai kuke ba kuna tare da ni ina tare da Allah kun yi imani da Allah kuma to lalle ku ubangijin da kuka imani da shi da sannu zai halaka waɗannan makiyan naku kuna kallo shi ubangiji in ya halaka ya ga me za ku yi ku kuma in ya halaka su din da haka aka sake matsawa kogi dab su ma suka zo dab su fir'aunan da su suka sake cewa an fa same mu yace kai kalla cike da bakin annabi Musa ce baiwa shine kalla magana ku ba haka take ba inna ma'i rabbi sayahdin ba ku ba ku san Allah ba ni na san shi kuma yana tare da ni kuma za ku ga yanda zai yi shikenan ana Allah yau annabi Musa wahayi yace ci wannan kogin da sandarka annabi Musa yadda kafan falaka fakana kullu firqin ka tsawdil azim kogi sai da a lokacin da ma an wa kogin wahayi ba bawa ne na Allah ba kogin ga bayi na nan dare in an sa sanda ga inda muke so kai shikenan ya dare da ya dare tunda ka ai za a iya samun tabo aka ce a ina fadribu lahum tariqan fil bahri yabasa Eh, kai tabo ka bushe ya- ka zama hanya dan dariya kawai suka isa sai takawa dab dab dab dab dab dab aka ji tafiya suka waiwaya suka ga ah ai su ma su fir'aunan gashin takawa suke I- su sun kusa kai tsakiya su kuma su fir'auna sun danno farko to da annabi Musa sai ya yi nufin bari ya sake maka sandarsa ya dawo ruwa sai Allah ya ce a wa turkil bahara rahawa kakka sake taba kogin nan ka bar wuri yanda yake annabin Allah muna da manufa cikin haka inna la mugraku za mu halaka su da kogin ne sai sun gama shigowa ku dai ku yi ta tafiya shikenan annabi Musa da jama'a suka yi tafiya suka haye sai da aka zo tsakiya shikenan aka ce to kai sama baya dago zama ruwanka yanda kake ba ruwa bane kai ko ba ruwanka shikenan suka waiwayo su annabi Musa shine Allah yake ta izfaraqna bikumul bahara ko fa anjaynakum muka tserar da ku suka tsallake kenan wa agraqna ala fir'auna muka nitsar da ala fir'auna wa antum tanzurun a kirikiri kuna gani ka san ni'ima ta fi daɗi ta makiyanka ana halaka shi kana gani ba wai baka san yadda aka da shi ba to
وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ واعدنا دي موسى كنت نئمة نوكينا أكوى بنو إسرائيل ga tsayar da su daga yanke-yanke da ake aka bari ga kuma tsayar da su daga kogi to ga wata ni'imar nan Allah ya ce annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam karantawa al'ummarka lokacin da muka yi alƙawari da annabi Musa muka yi alƙawari da shi dare arba'in alƙawari in ka ji an ce alƙawari a larabci yana ɗaukar siga biyu akwai alƙawari na alheri akwai alƙawari na sharri amma kowanne akwai sigar kalmar yadda ake gaya masa in aka ce wa'adu e nema wa'adu to za ka karɓa kenan za ka yi farin ciki amma na ce wa'idu to ba mai kyau ba ne amma dukansu alkawarruka ne kuma wa'idu duk alkawarruka ne illa wa'adu fil khairi wa'idu fil sharri haka suka zo da yawa a alkur'ani wuri ɗaya ne aka saba wannan ka'idar ita ma kamar bata sabon ba ai Allah ya ce annaru wa adahallahu alladhina kafaru wuta Allah ya yi alkawari wa ada aka ce ba wa idu ba ko sai kaga anan kamar kamar abin ya saba to bai saba ba ai alkawarin wa aka yi wa alkawarin kafiran aka yi wa alkawari da wuta ko wuta aka yi wa aka yi mata alkawarin kafiran annaru wa'adaha allazina kafaru wutar aka yi wa kafirai alkawari to a ita wuta alheri ne a wurinta don shauƙinsu take yi shi sa aka bar abin nan ma a wadu din ba shi halimta la'ati ba haka Allah ya ce ba wuta kincika ta ce a halmin mazid a ƙaro ba shauƙi take ba kenan to an mata kafirai an mata alkawarinsu ashe nan ma wa'adu daidai ne kenan da su kafiran ne aka yi musu alkawarin wuta to sai a ce an musu alkawarin abinda ba zai dame su to shine wannan kenan Allah ya ce to ka tuna lokacin da muka yi alkawari da Annabi Musa Allah ya alkawari da Annabi Musa dare 40 in ya kammala dare 40 din ya zo Allah zai bashi manhaji zai bashi littafi na shari'a to Allah ya ce ka tuna lokacin da muka yi wannan alkawarin lokacin da muka yi alkawari da annabinku Annabi Musa ku banu Isra'ila da muka yi alkawari da shi ya tafi karɓo linjila bayan an tsallace kogi an fita daga kogi sai annabi Musa lokacin kuma da suka yi alkawari da Allah zai je ya karbo attaura yayi sai ya bar su ya tafi Allah ya ce thumma takhattumul ijla sannan bayan min ba'dihi sannan bayan tafiya annabi Musa wurin munajati da Allah sai kuka riki dan mariki kuma Allah Allah haka kawai a cikin ku kuka kalli wani kuka ce Musa samiri cewa ij'alna ilahan annabi Musa da farko suka fara ce masa ka sa mana Allah kafin ka tafi wanda za mu ringa bautawa kamar yadda muka ga ga wasu can suna bautawa dan gunki gunki sai ya ce amma dai ku butul ne wallahi yanzu Allah ya tsira da ku daga wannan ruwan daga wannan azabar kuma ku ce za ku yi masa kishiya sai ya tafi dai ya bar su ai suna tafiya Musa samar suka ce to ya musu ya musu Allah din sai samu wata saniya ya wannan dan abin din maraki yayi yanda yayi an ce ya ebi wata kofato na da yake ganin jibrilu yana zuwa shi musa hasa marin yana zuwa an ce tun yana yaro wata kisa ce dai tana nan haka to da haka to wannan abin shi ya amfani da shi wurin ya sa wa ɗan maraƙi ɗan maraƙi ya ringa oho haka kuma ɗan maraƙin ba mai rai ba ne amma gashi suna ganin yana fowa shi ya san sihirin da ya yi to sai suka ce to a ga Allah ya samu sai suka ainihin dukuba wurin bauta masa Allah shi ne yake musu rarauka ana cewa bayan an muku haka an tafi munajati a karɓo muku littafi sannan ittakatumul ijla kuka rike dan maraki matsayin ubangiji wa antum zalimuna alhalin kuna masu zalunci me zalunci aje abu ba muhallinsa ba lalle kan kun aje ibada ba a muhallinta ba domin haƙƙi na ibada na Allah ne kun ɗauke shi kun ba ɗan maraƙi aiko kun aje abu ba muhallinsa ba to wa antum zalimuna lalle kun yi zalunci umma ta zalunci ai yanzu ni ka ɗauki haƙƙi na ka ba wani yanzu mutum ne yana aiki lokacin albashi ya yi da iyalinsa da komai a ce albashinka an tura kuma wa wani ai an zalunce shi to ai an ɗaukin haƙƙin wani akan a ba wani ai zalunci ne to ya kai a ɗauki haƙƙin Allah kuma a ba wani ba ma na mutum da mutum ba ko da halitta da halitta ba to an ɗauki kun ɗauki haƙƙin ubangiji na bauta domin Allah shi yake halitta shi yake azurtawa shi ya tserar da ku ɗan mariki ne muku wannan ba to ya za ku ɗauki haƙƙin Allah kuma na bauta ku bashi وأنتم ظالمون تو ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ثم عفونا الله يتي duk da wannan da annabi Musa ya dawo ya tarar da kun bauta wa dan mariki akai hayaniyar da aka yi tsawa aka gama Allah ce afauna anku sannan sai muka yi muku afwa min ba da zalika bayan ku riki dan maraki abin bauta ba dan komai muka yi muku wannan afuwa ba Allah ya ce la'allakum tashkuruna ko dan ka gode mana ku ga suwaye mu Musa wato ubangiji yana so ya ga cewa yayi maka abu kuma kaga yayi maka din ba dan mun muku afuwa ba da mun shafe ku da mun muku kaza kamar ubangiji yana faɗa haka amma a fauna an kun min ba da zalika duk da haka muka yafe muku ba don komai ba don ku gode mana ku ga abin da aka yi ku godiya godiya kuwa shine ba ku ce kawai mun gode ba mu ga wani irin aiki za ku yi bayan wannan kyakkyawan aiki da za ku wa shukuru zawil ihsani bil qawli taratan wa taratan bil lisani haka mai waka yake faɗa amma idan bawa ya kai gama ganin da me zai gode wa Allah sai ya rasa ma da me zai gode wa Allah ka ce alhamdulillahi da bakin ka ga bata kai ba kamar baka kai ba ka ce kayi ibadar kaga kamar baka biya haƙƙin wannan godiyar ba zuciyar ta yi abinda duk za ta yi na kallon Allah ta ga ya ta takaita a haka sai dai kawai ka kalli Allah din kawai haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya shiga wato wurin biyan bukata ban ɗaki ya fito yakan ce gufranaka Allahumma sai ya istighfari saboda abinda Allah ya masa na ni'ima na wannan lokacin ya kasa da me zai iya gode wa Allah sai dai ce astaghfirullah kawai sai neman istighfari shine wani mawaki yake cewa wa shukuri li rabbi la bi qalbi wa da'atan wa la bi lisani bal shukuru bihi shukruhu anna sai dai Allah a gode masa kawai a ce shi shi sarki abin godiya ne to shi ya fara gode wa kansa to na gode maka da abin da ka gode wa kanka shikenan sai ka huta ko kuma kai ta neman istighfari kawai kai tai akan ka kasa yanda zaka gode masa eh to sufa me ya faru Allah ya ce ba ya ce ya yi musu afuwa ba ko ko sa shiriya to
وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون ga wata ni'imar nan dai Allah yana tunawa banu Isra'ila yace ku tuna lokacin da muka ba annabi Musa annabin ku at-Taura shine littafin at-Taura wal furqana adabu tafsiri ne littafin nan at-Taura shine dai mai rarrabe tsakanin halal da haram da ƙarya da gaskiya ko kuwa tunda aka yi adafi ba ba adafi akan irin abu ai sai dai ya samu an samu mugayara to an ba annabi Musa littafi shine shine a taura kenan kuma wal furqana an bashi kuma abin da yake rarraba ƙarya da gaskiya mu'jizozin da aka bashi kenan an bashi su an ba shi shi inji inji ubangiji la'allakum tahtaduna ko kwa shiriya wannan ni'ima ce babba ba wa annabi Musa ma manhaji wato ku yi ku bari da littafin annabawa yake zuwa da shi ni'ima ce ga su al'umma din kamar mu yanzu alqur'ani ni'ima ce gare mu gaba ɗaya ta wani fuska yake ni'ima littafi ga al'umma yanzu Allah fa shi yanda duk ya ga dama yana iya sa dokarsa da yanda yake so haka za a yi yanzu Allah ya ga dama ya ce to shikenan an halicce ku ina so ku bi ni ba na so ku saba mun amma ba zan gaya muku meye abin da za ku bi nan ba meye abin saba ba ku je dai ku ta yi mu gani wanda ya zo da aiki na ga ba shi nake so ba to in kama shi wanda ya zo da wanda nake so in ce yaya ba kai kuma baka san wanne ne ake son wanne ne ba a so ba to ba an fada cikin azaba ba zai iya yin haka fa bayan sa ne mu kake kake gara abu ka gara wannan kwata ka gara shi wannan wani wuri ba kai ga dama ba ai duk kana yin abin abinda duk ka mallaka kana daukar sa kai tasarrufi da shi yanda kake so to Allah yana iya mana haka sai wanda ya dace kenan amma Allah bai mana haka ba sai Allah ya sauka mana da littafi ya ce kun ji abin da nake so da kaza da kaza da kaza da kaza su nake so kun ji abin da bana so da kaza da kaza da kaza su ne bana so shikenan ai wannan ni'ima ce to Allah yake cewa su ma ni'ima da ya musu na bawa annabi Musa at-Taura ko sa shiriya to
وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم تو Ubangiji ya ce wa ƙala Musa li ƙaumihi ya ƙaumi, ka tuna dai lokacin da annabi Musa yake cewa mutanensa ya ku mutane na inna kum zalamtum anfusakum kun tabbatar da yanzu dai ku kun zalunci kanku kun bauta wa wani Allah kun bauta wa dan maike kun yi zalunci to zalunci wa kuka zalunta ba Allah kuka zalunta ba to ya za ka ku zalunci Allah ta ina wannan bauta da kuka ta dan maraki da yace kar ku yi da kuka yi sai kuke ta wai kun zalunce shi a kun zalunci kanku dai dan Allah ba a zaluntar sa da dukkanin kowa hadisi ya inganta hadisi kudusi Allah ya ce da duk mutum gaba ɗaya tun da ka annabi Adamu har zuwa ƙarshen halitta da ba ƙara yin kowa ba gaba ɗaya su zama abin sa zuciya wanda ya fi kowa fajirci an gane ma'ana a ce kowa fir'auna ne kawai duk duniya tun da ake halitta har mu har kan a yi mu duk kowa irin zuciyarsa ta fir'auna ce Allah ce wallahi ba zan tauyi a mulki ba to kaga to wannan wanda zalunci za a yi yace kuma da za a ce kowa zuciyarsa ta zama cikin wanda ya fi kowa tsoron Allah tun da kan annabi Adam fa a daɗa ƙasa gaba ɗaya kowa zuciyarsa tamkar ta wanda ya fi kowa tsoron Allah ne zuciyar annabi Muhammadu a ce kowa imaninsa irin haka ya kai to sai Allah ya daɗu saboda binsa da ake yace wallahi ba zan ƙaru ba yadda nake haka nake to da haka duk bawa abin da ya yi kawai kansa ya yi inna ma bagayukum ala anfusikum ku jama'a zaluncin ku kanku yake komawa dan haka Allah ya ce annabi Musa ya ce innakum zalamtum anfusakum hakika ku tabbatar da kun zalunci kanku bittihadikum al-ijla ya bayyana musu sifar zalunci ta bangaren daukar kudan maraki a matsayin Allah me ya kamace ku yanzu kamar sun tambaya to sai me annabin Allah ya ce fatubu ila bari'ikum ku koma da tuba zuwa ga ubangijinku kamar sun sake tambaya cewa to in za mu tuba ya za mu yi me me siga za mu tuba ta ya za mu tuba Allah ce faqatulu anfusakum tuban ku shine ku kashe kawunan ku to ta yaya mutum shi da kansa ya kashe kansa shi wanda ya laifi ko a waɗanda ba su laifi ba su kashe waɗanda suka yi laifi ko ko diyaya abin yake to an kawo sigogi na yanda aka yi wannan abin amma dai dukkaninsu suna nan a bakin malamai kun san in kuka ga an ce ko kaza ko kaza ko kaza ko kaza aka yi to rashin magana ɗaya da ta inganta ko daga Allah ko daga annabi Muhammadu ɗaya kenan ko kuwa an samu maganganun amma da Allah ɗaya ko ta shafa ɗaya ko kuma wani bai ga wata ba daga ciki ya yi ijtihadi ya faɗi nasa to ala ayi halin dai Allah dai ya ce su kashe kansu kawai zalikum khairul lakum annabi Musa yake isar musu sakon Allah ya ce ku kashe kawunan nan naku a matsayin tuba shi yafi alheri gare ku imana kashe kai ga inda kashe kai yake alheri in dai bawa zai kashe kansa ne ma'ana a bisa wato doka ta Allah ai babu komai wannan khairul lahu wannan alheri ne gare shi laysa man mata fastaraha bi maitin haka mai waka yace innamal maitu mayyitul ahya'i wanda ya mutu domin in suka kai shi kansu a matsayin Allah mun tuba za su samu Allah yana mai ne yana mai karɓar su yana mai gafarta musu to ai sun huta to wanda ya mutu ya huta ai ba za a ce masa wani matace ba ai rayayye ne ya rayu a can a wurin Allah to wanda yake mataccen cikakken matacce shine wanda yake nan gashi yana da rayuwa amma kafirin ne kafirar zuciya gare shi to mutum ne a mace amma yake tafiya domin zai je ya yi mutuwar da ba rayuwa a cikinta ita kuma a ranar alkiyama don haka Allah ya ce zalikum khairul lakum wannan shi yafi alheri gare ku inda bari ukum a wurin ubangijinku da ya muku ma wannan muwafaqar yace ku tuban ma da kashe kawunan naku shi kansa ba ku damar ku tuba ta hanyar kashe kawunan naku ai rahamar Allah ce inda ya ce duk abin da za ku ko za ku kashe kanku ba zan karɓi tubanku ba sai yaya kashe kan yana da ma amfani kuma a a to shi ma kansa kashe kan rahama ne khairun lakum inda bari'ikum fataba alaikum nan kama akwai wani mahazufi a wurin shikenan sai suka kashe kan nasu waɗanda suka yi saban fataba alaikum Allah ya ce kuma sai na karɓi tuban naku da kashe kan naku da kuka innahu huwa tawwabur rahim domin shi sarki ubangiji ubangiji shi sarki ne mai yawan karɓar tuba yau ai laifi a tuba ya yafe gobe a tuba ya yafe jibi a tuba ya yafe kuma jama'a daban-daban kowa yana irin nasa daban-daban kuma duk ya yafe tawwabu kenan وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون تو شكينا بايان ونن أي ونن سيأكشتو شكينا yanzu annabi Musa ya ce to ku zo mu je ku ba da hanzari wajen ubangiji in kai ku inda zan yi munajati da Allah a nan ku kuma ku ƙara bayyana tuban ku ku ba da hanzari wajen ubangiji sai annabi Musa sai ya zaɓi mutum saba'in daga cikin su sai aka tafi wajen ba da hanzari kila lokacin kashe kan nan wasu suna kashe wasu sun kashe kan nasu kafin a gama kashen waɗanda suka yi zunubin kuma Allah ya ce a bari ma haka na haka fata ba alaikum din kamar tana wasu malaman suka ce tana ana magana cewa to shikenan Allah ma ya yafe muku shikenan to bayan nan sai annabi Musa sai ya zabi mutum 70 daga ciki sai suka tafi wajen munajaci da Allah yayin da suka je munajaci da Allah suka ji annabi Musa yana magana da Allah yana gaya musu a wata sigar a wata maganar da malaman tafsiri suke faɗa suwa har su ma sun ji magana Allah din to shikenan da suka ji haka don aka duba tafsirai za a ga haka ɗin shi kenan sai suka cewa annabi musa kai lannu min raka bari ma mu gaya ma gaskiya ga wani abu ya taso duk wannan magana da kake gaya mana yanda ka ji magana Allah in ma sun ji in ba su ji ba to kawai ba za mu sake gasgata ka ba hatta na rallaha har sai mun ga Allah ɗin to nara tana iya zuwa ko ra'a tana iya zuwa tana iya zuwa a matsayin ilimi ba wai sai mun san Allah ba sai suka fito da abin fili kada kada a zaci sai sun ga Allah ko a mafarki ko a ta ilimi kace jaharatan duk wani hijabi a tsakanin mu a dauke shi mu ganshi fai da fai me faru da suka faɗa haka Allah ya ce fa akhadatkum sa'iqa sai sai ainihin wata fakararren iska iska mara mutunci ita ce sa'iƙa e fakararra ake cewa to ita ce mara mutunci dum in ta zo kuma sai da ta ga tsawa ga iska sai tsawa ta rike su wata iri mara kyau sai suka mutu kawai take wa antum tanzuruna Allah ce na kashe ku kuma kuna gani to ana iya kashe mutum yana gani imana ko dai san da- tsawar da ta zo ta dinga kashe ɗaya bayan ɗaya wannan wanda ba a kashe ba kan a kashe shi ya gani shi ma ɗayan ya gani ya ga ta wannan haka ba an tumtan zurna ko kuma kirikiri ga tana tana ta wa kun san ran ko za ta tafi amma ba inda za ku wa antum tanzuruna to ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون to kun ji dai an mutuwa sun mutu to da ba sai a- shikenan an huta da su ba sai Allah ya ce sun ba asana ku sai muka tada su sun ma- sai muka tada ku yanzu yanzu yanzu yanzu wannan su- masu kato bara in ba dan Allah Allah bane ba ai da shikenan za- ba shikenan annabi Musa sai Allah ya bashi wasu jama'a ba kuma daban a Allah ce sai muka tada ku min ba'da zalika ai bayan kun mutu din muka muka tada ku min ba'da mautikum bayan mutuwa ku da kuka yi ba dan komai muka yi muku haka ba la'allakum tashkuruna ko ku yi godiya ga ni'imar da muka yi muku kuna ku kirga ni'imomin waɗannan ko an manta lissafin to mu je an ce lokacin da annabi Musa suka mutu sai ya yi ta kuka ice ya rabbi laushi ita a halakta min qabl wa iyayi a tuhuliku na bima fa'ala sufaha'u minna Allah da kaso na zaɓo waɗannan mutum saba'in an bar wasu ba a can a dawo a ce duk sun mutu an kai su an kashe su ice Allah da kaso da ka kashe su tun kafin a zo nan tun da dai ka kaddara musu mutuwa to amma wannan ibtila'i ne wasu sun yi kuma ya shafi wasu tunda ba duka bane ba suka yi wannan magana amma duka kuma aka kashe su to to da muka je haka kenan kaga Allah ya karbi addu'a na Musa sai ta addu'a yana ta tazarru'i wajen Allah yace suma ba asana ku sai muka tashe su ko kwai godiya Allah ya ce wa zallalna alaikum al-ghamam وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم Mm.
وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون waccan ayat cewa an kashe wasu kuma an tashe su hamma Allah ya ce ba'athnakum muka tashe ku dan ma ka alaci gangadi suka yi ko wani dan gafala aka ce min ba'di mautikum mutuwa fa kuka yi to sai wasu suka yi riko da wannan ayat cewa wa duk wanda wato yanzu mutum yana zaune aka zo aka sa bindiga aka kashe shi to ya mutu a dan karamin ajalinsa ne amma yana da dogon ajali wannan ne ya sabota masa bai kai wancan dogon ajalin ba aka bashi a gajeren da wannan bai sa bindiga ya kashe shi ba zai ta tafiya da rayuwa ya ta tafiya da rayuwa sai ya kai wasu shekaru da duk komai nasa ya expire tukun sannan ya mutu amma ba haka bane amma su suna dogaro da wannan ayat cewa ai Allah gashi ya kashe su sannan ya raya su da yake ajalin su wancan da a gajeren aka kashe su an fahimta sai aka tashi su dan su kai wancan dogon dan ba haka bane ba ai ita mutuwa da kisa suna da bambanci mutuwa daban kisa daban ko ku ana zaton ɗaya ne to bari ka ji aya Allah ya ce wa ma Muhammadun sallallahu alaihi wasallama illa rasulun qad khalat min qablihi rusul sai ce a fa in mata au qutila yanzu idan da mutuwa ya ko aka kashe shi to ashe mutuwa daban kisa daban eh eh sun gamu a wani wuri wani wuri sun rabu wato yanzu idan mutum ya zo ya taba maka wuta a wuka a inda ya kamata a ce za ka iya mutuwa to idan ka mutu to ya wato lokacinka ya yi kuma ya kashe ka amma a daidai wannan wurin zai iya sakawa wannan wur- wukar a wannan wurin shi ko bai mutum ba A ba a yin haka to ashe ba ashe kisan daban mutuwar daban yanzu wani hannunsa ana sare hannunsa sai ya mutu wani ana sare hannunsa shikenan sai ya tabba farfar farfar shikenan sai ya tashi to ai in dai kisa ne wannan duk an yi- an yi kisa duka a wurin da ya kamata wancan ya mutu wannan ma ya kamata ya mutu saboda mutuwar bata zo ba kuma an gane to da haka duk wanda ya mutu dai kawai imanin da ake so musulmi yayi na gari duk wanda ya mutu ko da bindiga aka kashe shi ko da wuka ko lafiya lau ya kwanta haka kawai aka ga ya mutu ko asibiti ko aina ne lokacin sa yayi ba wani sauran lokaci a wurin sa lokaci ɗaya ne kawai dan adam yake da shi idan kaga an mutu da bindiga ko da kaza to an kawo shine sababin wannan shi sai ya kisa kuma lokacin mutuwa yayi in ba haka ba mutanen da aka harbe su a wuraren da ake mutuwa suna nan da yawa akwai mutumin da aka harbe shi komai nasa ya daina aiki amma ya dai shekara goma bai mutu ba a nan garin aka yi shi kowa ya san shi mai kuɗi ne to to mu je wazallalna alaikum algamama Allah yana faɗar wata ni'ima ta gaba kuma wadda yayi wa su bani Isra'ila Allah ya ce wazallalna alaikum algamama mun kuma inuwantar da ainihin girgije akan ku lokacin da bayan Allah ya raya su kuma suka shiga tafiya tare da Annabi Musa aka zo suka shiga cikin dimuwa ga rana cikin daji sai Allah ya sa girgiziya sai take lip lip lip sai ya zama yadda kasar suna cikin ɗaki kuma tafiya suke kuma ita ma tafiya take shi yasa lallai ɗan uwa ba za mu watsar da mutanen da suka zama wani abu a wurin Allah ba duk waɗanda muka fahimci lalle waɗannan wani abu ne su a wurin Allah to zai zama muna ƙoƙarin mu zama muna tare da su kamar yadda wanda ka san cewa ya bar Allah bai kamata ka zauna tare da shi ba in ba don haka ba wannan karan su suna tare da annabin Allah ne inda su kadai ne ai da kura duk ta samu rabansu rabanta tare da su amma suna tare da annabin Allah gashi an bata a daji to shi ma ba zai sha ranar ba to kuma Allah ba zai masa inuwa shi kadai bai kyale su saboda ma'iyya tarayyar su da bawa na Allah kun ji irin amfanin ta kenan in kana tare da bawa na Allah sai ka samu arzikinsa ai haka abin yake saboda haka sai Allah ya ce muka inuwantar da giragizai a kanku dallalna alaikum algamam ai satarnakum bi sahabi arraqiqi min harri shamsi fitihi muka tsirta ku da wani irin girgijeye raqiqi ne shi haka ba wani kauriye ba amma inuwarsa ta kai dan kada ku kone da rana wa anzalna alaikum almanna wasalwa to in kana tafiya cikin daji ka an ce shekara 40 suka yi a dajin to idan dan an baka inuwa kana cikin inuwa sassanya amma ciki ba komai ai ba labari eh to amma sai Allah ya ce wa anzalna alaikum almanna wasalwa sai muka ringa saukan muku da alman shine darba wannan hausar ko irin ta dace ko kuma ta can ciki ce irin ta garin kakanni amma dai ni ni ni ban ji wani ko akwai wani wanda yake da wata hausa ta zamani ne haka darba haka ake cewa ne tunda aka taso dai ni da wurin malamai da littattafai dai haka nake gani darba wasu su ce abu ne kamar zuma wasu ce a wani abu ne haɗe haɗe haɗe haɗe haɗe da na sha sha da na ɗan ci ci haka a haɗe amma dai da daɗi ko me kawai kenan kuwa in aka ce ma darban kakkarci wani darbarai haka ba saboda sunan sunan bai yi daɗi sosai ba haka a sunan wani abu mai daɗi ga wani dattijo na malami kace dabge dabge ai gaji ba an ƙara ko ai shi ne dai eh saboda eh zagabaji ba ka ji to din nan da mu a wurin a shekaran mu dai ba wanda ya san wani zagamaji saboda haka ala ayi halin darba ake cewa sai dai akwai ta kwatantawa a ce kamar zuma kamar kaza kamar hada hada cocktail haka dai saboda haka kayan daɗi ne dai kawai Allah yake saukan musu shine alman wasalwa da kuma salwa ba salwa ba salwa shi tsuntsu ne sai shi ma ake fassara shi da cewa yan shila amma ba lalle dan shila wannan wanda muka sani ba zai yi shi ne amma shi wancan ana cewa tsuntsu ne shi ko dan shila shi yana tashi ne shi a dan tantabara ne ko to yana tashi to amma dai an siffanta tsuntsu ne wato mai ni'ima baya sar baya fitowa ma shi da rana saboda komai nasa ni'imtacce ne yana da dadin gaske eh kuma ba- yana da laushi to sai yasa sai ake kwatanta shi da kamar dan shila to kaga to shi dan shila shi ma yana da daɗi din amma dai wasu ba sa ci saboda yayi laushi da yawa Ka- ka dage za ka cika shi sai ka ja zama naman rukus haka za ka ga wannan wasu su a wani wasu ake tausayin dan shilan yake biya to ala ayi halin dai Allah ya saukan musu da abinci mai daɗi da kuma soyayyen nama eh, dan shila a soye almanna wasalwa kulu min bai ba ta fara zakanakum Allah ya ce ku ci daga daɗaɗɗen abin da muka azurta muku ba gasawa ba dafawa ba girki ba komai ready made yake zuwa ya gama soyuwa kuma bai sanyi ba bai zafi yadda za a kasa ci ba kawai a ce ku ci wannan wannan to ku ji irin ni'imar da aka dinga bani Isra'ila da Allah kuna ji kuma kuna jin butulcin da suke ko to Allah ya ce wa ma zalamuna to aka ce faɗin wa ma zalamuna akwai ishimami na cewa bayan an ce ku ci to an hana su su yi wani abu da nama shine wasu ke cewa an hana su imma su aje shi sai gobe imma an hana su su aje sai gobe su kuma sai suka ringa ajewa din ko kuma a'a sai sai suka ce kamar yadda zamu ji a nan gaba su cewa mu wallahi wannan ya ishe mu ba ma so Allah ya ce to ma zalamuna in sun ce ba sa so musu zalunce mu ba in kuma da aka ce kasta aje sun ci gaba da ajewar ba mu suka zalunta ba walakin kanu anfusahum yazlimun amma su waɗannan ba su san cewa su suke zalunta kansu da kansu ba ba kowa suke zalunta ba domin akubar zaluncin kansu za ta koma to وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا mm.
وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم Mm.
وسنزيد المحسنين Allah ya ce da ya kutuna ku banu Isra'ila bayan kun fita daga wannan rayuwa ta ɗimuwa muka ce ku shiga wannan alƙarya wasu suka ce baitul maqdis ake cewa ga ka- baitul maqdis nan Allah ya ce to ku shiga ko kuma ariha wata ƙarƙarya da ake ce mata ariha malamai sun yi jayayya akan wata wani gari ne na alƙaryar din aka ce su shiga wasu suka ce baitul maqdis saboda can da Allah yake cewa idh qala musa li qaumi ya dukhul ya qaumi udkhul ardal muqaddasata allati kataba Allahu lakum wannan kuma ar- ar- ardul muqaddasa baitul maqdis kenan ai wasu suka ce ita ce wasu suka ce a a ai za mu ji wata fa'a nan gaba da aka ce su shiga garin ga abin da za su ce fabaddalan lazina bi mujarradi an ce su shiga kuma suka canja to wannan ku in haka ne ai annabi Musa a cikin wannan ɗimuwar shi ba a fita da shi ba ya rasu sai dai shau to wannan shine dai a cikin da maganganun da malamai suka ta magana ko ita ce ko wannan Allah amma ayi halin dai Allah yana so mu gane ba wai sai mun san garin kowanne ne ba a'a me aka ce su yi kuma su me suka yi da aka ce su shiga garin kisar da ake so mu lura kenan izinar tana cikin abin da aka faɗa Allah ya ce mun ce ku shiga cikin wannan gari alƙarya alƙarya fakulu min ha haisu shi'itum in kun shiga ku ci haisu shi'itum ragadan ku ci ai akalar ragadan haisu shi'itum duk inda kuke so ku je a cikin garin kuma duk abin da kuke so ku ci ci mayalwaci in kun shiga cikin garin an muku wannan izinin amma ga Allah ya ce ga wani abin da ake so ku shiga da shi wadkhulul baba sujjadan in za ku shiga ku shiga garin kuna masu sujjada to kila sujada a hakikance ma'ana ku yi sujada cikakkiya gare ni ta godiya sannan ku shiga garin ko kuma halin shigan naku ya kasance a durkushe tunda ba a iya shiga da goshi ai ba za a ce bari a ce su shiga da sujada a'a kinaya ce ta durkuso ku shiga a sunkuye a sunkuye in za ku shiga garin shine doka ta inji Allah amma in kun shiga za ku samu duk abin da kuke so na ci kuma ko ina kuke so ku yalwata akwai amma in za ku shiga abu biyu za ku yi abu na ɗaya ku shiga a sunkuye shine dokata abu na biyu qulu hiddatun ku ce hiddatun kalma ce da take nuna neman gafara Allah to ku ta faɗarta ku dinga cewa Allah sauke mana zunubin mu hiddatun hiddatun hiddatun haka za ku yi ta cewa inji Allah Allah ya ce in kun haka na gafir lakum ko ya gafir lakum duk ɗaya ne Allah ya gafarta muku ko kuma Allah yana magana da nunin jam'i ne na azma ai ma gafarta muku in kun yi wannan hadaya ku duk abin da kuka yi a bayan dinnan bautar dan maraki cewa sai kun ga Allah da da me duk butulcin da kuka yi Allah ce sai ya shafe ba wani sai ku yi zaman ku kuma lafiya to ya wasa nazidul muhsinina bayan ma na yafe muku wanda ya kwalliya da bautar Allah sai in kara masa to
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون
wannan mutane wannan mutane duniya na tarihin duniya a baya kafin mu dai to ba a samu wani tarihi na masu butulci irinsu ba kun ji abin da Allah ya ce kun yi abin da kuka yi na laifi amma kawai ku shiga wannan gari in za ku shiga kawai ku ringa cewa Allah gafarta mana kuma ku shiga a sunkuye in kun haka Allah ce zan gafarta muku ya aka yi fa baddala allazina zalamu qawlan waɗannan azzaluman baddala qawlan sai suka canja wata magana gairan lazi qila lahu ba abin da aka ce su yi ba suka canja kawai su neman Allah mai kake so ni ko mu saba ma kamar haka to dai yanzu wannan ba wani aiki ne a cikin hiddatun hiddatun kawai wani aiki ne a cikin sai kun zo wani hulul baba ba wani doguwar tafiya za ku a sunkuyar ba in kun zo kofar garin ne aka ce ku shiga sujadan kawai wani hulul baba Allah sai ya ce ina zarar lazina zalamun qaulan ghayra allazi qila lahum sai waɗanda suke azzalimai suka canja magana ba wadda aka ce su yi ba hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam canjin da suka yi shine maimakon hiddatun sai suka dinga cewa habbatun fi sha'aratin wai maganar da sai sun yi amma wadda Allah yake cewa ayi tace ba za a yi ba wai mu dai kawai kwaya a cikin zangarniya kawai muke so malam kawai a wajen magana kenan a wurin kuma ba an ce su shiga sun koyo ba sai suka je suna jan duwawu haka yanzu da jan duwawu da dan sun koyo wanne fi wahala to to kaga sai suke yin mai wahalar dan sai sun saba din dai ba kuma wai kasawa suka yi wancan din ba badalal lazina za wannan ya tabbata a hadisi manzon Allah ya faɗi canjin da suka yi shine wannan me me ya faru fa anzalna ala allazina zalamu rijzan Allah ya ce sai muka saukar da tsabar azaba wato wani yanki na azaba ga waɗannan waɗanda suka zalunci kan nasu haka kawai aka yi musu azaba Allah ya ce a'a mina sama'i daga sama take azaba Allah daga ko ina ba sai yi ta ba daga ƙasa ya yi ta a karan kanka sai ya ce ka yi kanka azaba sai ka yi ka azabci kanka da kanka ba gashi nan wasu an gani ba to wannan amma wannan su tasu mina sama'i daga sama ta zo haka kawai aka yi musu a bi makamu ya fi saboda wannan fita kangara da suka yi sun fita daga layi da yawa shi sa Allah ya sauka musu da azaba to wa idh istasqa musa liqaumihi fa qulna idrib bi asaka al-hajar فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين تو أنبتاوا الأمة كديا أكمل المرسلين صلى الله عليه وسلم labarin izistasqa Musa lokacin da annabi Musa ya nemi shayarwa zai shayar da ainihin su mutanensa a lokacin suna cikin ainihin ɗimuwa ɗin don ai da muka ji an ce an musu inuwa kuma muka ji an ce an sakan musu da abinci daɗaɗa da soye ai ba mu ji ruwa ba to sai suka samu kishirwa sai suka ce annabin Allah kai wa Allah wato ka kira ubangiji ka yi addu'a kai masa magiya kai wa Allah magiya ya ba mu ruwa mu sha Allah ya ce to ka tuna lokacin da annabi Musa ya nemi shayarwa ta ubangiji istisqa'i kenan da ake cewa istisqa'i ai neman shayarwa Allah haka yake to ita da addu'a ake yi mu kuma da abu biyu ake da addu'a da sallah shi ne suna ta al'umma ta annabi muhammad sassalama idan za a yi istisqa'i sai a je wajen a fita bayan gari sai shi shugaba ko liman ko sarki sai ya canja tufarsa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fita roƙon ruwa sai ya canja mayafinsa daga nan hagu ya koma da mai canja shi kuma ya sallah raka a biyu sannan ya roki Allah ya bada ruwa wannan shine istisqa'i amma istisqa'i akan yi shi a masallaci ma ba sai an je wurin ba shi ma duk manzon Allah an an sunnanta ya ya sunna ne yayi manzon Allah yana cikin ma hudu ba ta masallaci sai wani balarabe ya tashi ya ce ya rasulullahi dabbobi sun halaka koguna sun bushe ƙoramu babu babu abincin dabbobi jama'a suna cikin hali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin kan mumbarin ya dinga roƙon Allah ka azota mu da ruwa ya ta addu'a bai sako daga mumbarin ba wani sahabi yake cewa wallahi sai da ya zama inda zan kai sujada ta sai ruwa ne haka akai aka tafi wata juma'a ta zagayo manzan Allah sallama yana hudu ba kila an ce wannan balaraban ne dai kila an ce wani ne ba shi ba ya tashi ya ce ya rasulallah dabbobi kuma sun halaka abinci na nema ya lalace saboda tun da aka barke da ruwan ba a tsaya ba sallallahu alaihi wasallam to a cikin hudubar kuma ya ringa cewa hawa laina wala alaina girgije kuma ai daji ba kuma nan ba shikenan girgije ya dinga darewa yana tafiya yana zubar da ruwansa a can daji kuma madina ta samu lafiya to kaga ai an yi roƙon ruwa a cikin masallaci haka to kuma bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafati sahabbai sun ta istisqa'i Umar wani lokaci da aka samu fari aka fita sai ce Allah mun kasance muna kamun kafa muna tawassali da manzanka ka shayar da mu yanzu muna tawassali da ammin annabinka Abbas Allah ka shayar da mu ruwa shi ma sai a jike suka dawo to wannan ne wasu masu magana dan malamai sun magana akan wannan suka ce to ai eh tawassali za a iya yi amma da rayayye banda wanda ya rasu ba za a yi tawassali da shi ba wannan ra'ayin wasu malamai kenan kuma suna da nasu hujjojin amma ra'ayin wasu malaman ba haka ba ne wanda ni kuma ina tare da waɗannan ɗin a to ai ra'ayi ne da hange domin sai suka ce abinda isa umar hujja daga cikin hujjarsu abinda isa umar ya bauɗe akan ya tawassali da manzan Allah saboda manzan Allah ya yi ƙaura abbas kuma gashi yana nan ko nan wannan shi ya nuna cewa ba za a yi tawassali da wanda ya wafati ba to amma sai in ke ganin kamar ni ko kuma abinda na gani cewa yanzu caye ya yi tawassali da abbas ko ko yana tawassali da amman annabi haka fa ya ce Allah yanzu muna tausayi da ammin annabinka a yanzu cikin annabin aiki sallallahu alaihi wasallama kuma ma ya iya yi wa haka dan ya ƙara fito da cewa ko bayan manzon Allah ya sallama jininsa da danginsa wani abu ne da Allah zai yi dan su kuma wancan karan din da ake tawassali da manzon Allah ya sallama shi manzon Allah sallama yana cikin nasu kuma shi ma yana neman ayi ruwan zai amfana da ruwan yanzu kuma ya tafi can yana can yana shan ruwan sana alkausara abbas ne yanzu yake so ya amfana da ruwa allah gashi nan a babu ruwa don shi shikenan haka akwai sigogi da yawa tare da kowa na iya kawo ya sa gugansa ya ja ruwa inda yake so to ala ayi halin da istisqa'i ana yin sa a masallaci da addu'a kuma ana yin sa da ainihin zuwa bayan gari da sigogin da ake yin sa kamar haka Allah ya ce to faƙul nadrib bi asaka alhad istasqa Musa li qaumihi lokacin da annabi Musa ya nemi shayarwa ga mutanansa bayan sun samu kishirwa a wannan hali da suka shiga na na dimuwa a cikin daji Allah ya ce faqulna sai muka ce da shi idrib bi asaka alhajar Musa daki so, daki wannan dutsen da sandarka alhajar aka ce to wannan alifin na jinsi ne ana nufin kowane dutse ka samu anan da kashiya baka ruwa ko kuwa alhajar ahadiyya ce ka doki dutsen nan kenan akwai wani dutse wanda aka ce annabi Musa yana tare da shi dan an ce a lokacin wannan ya inganta hadisi na Bukhari da Muslim ingantaccen hadisi cewa banu Isra'ila su ka'idarsu sune in za a yi wanka a tafki wajen kogi a yi wanka gaba daya ana tare kuma kowa yana kallon al'aura kowa haka suke ja'idun mu maza ne kawai to amma annabi Musa shi baya haka sai koma can gefe da cikin sulkuki sai ya aje kayansa sai ya wankansa ba mai ganinsa shi kuma bai ganin kowa haka yake to sai suka zo kuna kunin suka ce kun ga Musa koyewa yake in zai wanka yana da kayan jiki irin abin da namiji yakan samu na kumburin jikinsa daga wajen marena suka ce to bai ɓoye ba sai don kan mu ga haka in muka ga jikinsa za mu ga yana da wannan ya zama ya ji kunya shi ne ya sa baya wanka a gabanmu shi kenan allah ya ji ai wata rana annabi musa ya je ya kwaba kayansa tsaf ya shiga ruwa a gefe yana wanka ya gama ya taho zai ɗauka ya sai dutse ya matsa ya sake bi dutse ya matsa ya sake bi dutse ya matsa ya ya dinga cewa ya dutse ba ni kayana dutse ka ba ni kayana wannan murya suka jiyo kowa ya leko sai ya ga annabi Musa yanda yake ashe cikakken mutum ne wanda babu irinsa a cikin nasu dan Allah ya nuna musu annabinsa bai da aibi sai bayan sun gani sai kuma dutsen ya tsaya sannan abu Musa ya dauka to sai ya dauke dutsen saboda fushi ya tafi da shi to wannan dutsen shine aka ce ka doke shi ba ruwa kuke so ba ka doki wannan dutsen da sandarka ka doke shi da sandarka wai wani mawaƙi yake cewa a ya dariban sakharatan bil asa darabtal asa an darabtal hajar ya kai mai dukan dutse da sanda in ba kai annabi ba ne to wai sandar ka doka ko dutsen ka doka in ka randama sanda kan dutse mai karfi ai ta za ta ragargaje to ashe ita ka doka sandar amma annabi Musa aka ce ya doki dutsen da sandar shikenan da ya doke shi fanfajarat sai wannan ainihin kururumin dutsen fanfajarat sai ya fashe wasalat minhu isnata ashrata aina sai idan ruwa goma sha biyu ya bulbulo daga wannan dutsen da wannan dukan sandar ɗaya da aka yi Allah mai iko ne ya zama cewa kawai ruwan ya fito daga dutsen ba sai annabi Musa ya doka ba amma aka ce yayi duka da sandar me yasa saboda ya ya daura sababi da musabbibu shi dai dukan kai ka san ba shi ya bada ruwan ba to ko me yasa ba ai dukan ba me yasa aka yi dukan sannan ruwan ya fito dan cewa dan kana takamar Allah ne mai bayarwa to motsa kai ma an gane eh Allah ne mai azurtawa amma tafi kasuwa tafi wajen aiki amma duk da haka zuciyarka ta rataya Allah ne zai baka arziki amma kakkai zaman ka a gida ka ce in Allah ya yi sai kaga an salama da ni an bani waye zai salama da annabin Allah an sa yayi duka kaga wannan motsi ne eh to to haka to kuma sai kuma ruwan ya fito wannan kuma Allah ne ya fito da shi to so ake bawa duk abin da zai kalla na aiki ya motsa kuma ya dogara ga Allah to wannan shine famfa jarat min sanata ashrata aina sai ya zama idan duna goma sha biyu suka bullo daga wannan ainihin dutsen adadin asbab akwai waɗanda ake cewa asbab su jama'ar annabi musa ƙabila-ƙabila ne a ciki a cikin banu isra'ila ƙabila har goma sha biyu ce a cikinsu to kowace ƙabila an ce ma ba sa shiri sosai da ɗaya ƙabilar to da aka bugi dutsen sai idan ruwa goma sha biyu ya fito haka aka ce da ma ya fito ɗin saboda kowace kabila shine man Allah yake cewa anan qad alima kullu unasin mashrabahum kowace jama'a daga cikin kabilun nan goma sha biyu sai ta sai ta dirkaki mashayarta sai ta san nan zan sha ba za ta yi musharaka da watanta ba kaga babu rigima kenan bare a ce ai wallahi wannan kabila ta tsare mana wuri babu sai aka raba za mu iya gane wani hukunci anan kuwa duk abin da zai hada rikici kuma zai rabutu a raba tunda dai da Allah ya yi ƙofa ɗaya duk su shigo su ta sha ba shi kenan ba sai ya raba sha biyu kowa da nasa to shi kenan duk abin da kuka san cewa in kun haɗa zai rikice a raba ko mata ne kake da su kaga in ka haɗa za a ta rikici rabuwance kowace gidanta in kana da iko ba shi kenan ba an gane sai dai kawai wai in ka in kun kai wannan lokaci kuma a ce shi ma wannan da rikicin in kuma da wannan sai ka dawo kuma ka haɗa tunda haɗawa ce anan kuma za ta cire rikicin don wani kuma sai a ce ai rabawan ne da ka fita ka tafi kasuwa sai a ce ba kasuwa ya tafi ba wani yana can ko ka tafi wani wuri sai a ce kana can to shi kenan amma in dai duk abin da zai haɗa husuma kuma ana da iko na araba to araba ɗin sai husuma ta tsaya to wannan shi ne kada alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillah Allah ya ce ku ci mannu da salwa kenan a baya tunda har yanzu ai ana dajin a an da mu dajin ne abinda ake saukan muku da shi na sama ku ci washrabu wannan ku ruwa ne gashi nan ku sha waɗannan abincin da wannan abin shan shi ruwa ina kuka je kuka ebo shi abincin waye dafa muku min rizqillah duk daga arzikin Allah ne ba ko ka tabus na ku dai karba ku ci ne kawai mm. wala ta'asaw fil ardi mufsidin Allah ya ce kada ku yi banna a bayan ƙasa al'afiyu kalmar kanta banna kenan al'ibsadu shi ma banna kenan to in za a fassara su tunda an hada su sai a ce kan ku banna kuna masu banna to sai malamai suke raba su wala ta'asaw fil ardi mufsidina kada ku tafi kuna masu banna a bayan ƙasa wala tasiru fil ardi mufsidina wasu ka ce a za a iya fassara su a haka din a ce kada ku yi banna la ta'asau kada ku yi banna hali kaunikum halin kasancewa ku kuna yin bannar mara dalili ita bannar ta zama mara dalili akwai banna mai dalili ai amma duk sunan su banna a haka sura amma ita tana da amfani yanzu hadir da aka shiga jirgi na wasu musakai ya hango cewa a can gaba akwai wani sarki in ya ga jirgi lafiyayye sai ya ce ya yi kishin da shi ya kwace shi da hadir ya ga haka da aka kusa zuwa sai ya ɓirma jirgin ba ɓanna ke na ba a sura amma wannan ai ba ifsadi ba ne an gane da aka je wani yaro yana nan ga shi yaro matashi kyakkyawa da shi yana haɗuwa da shi a hadir sai ya kashe shi haka ba sura ce ta ɓanna ba amma ba ifsadi ba ne duk da Allah ya dinga bawa annabi Musa amsa sai ce wannan jirgi da kaga annabin Allah ya fasa haka ce ya jama'a za su dauke mu a jirgin su kuma ka fasa musu kaga shi ya ga sura ta banna kenan sai Allah yake cewa a a gaban su akwai sarki wanda yake kwace jirage da aka zo ya ga jirgin baburka ne sai ce wannan ya wuce kawai kaji hikima ko sannan shi kuma wannan yaron da kake gani iyayensa sun kai matuƙa wajen imani gare ni to sai muka ga Allah ya samu ɗan ƴaƴa ɗan shi kuma kafiri aka yi shi kafiri zai taso kada ya ja su da ɗabi'arsa zuwa tasa su bar Allah sai sa aka kashe shi don saboda su su rayu tare da Allah rayuwa gangariya ta imani to don haka nan shine ma wannan irin hikimomin yanzu wannan duka dan annabi ya magana da Allah Allah ya faɗi hikima shi fa muka ji wannan amma wani da ake kashe masa ɗan shi ma irin wannan ne fa dan dai ba gaya mana za a yi ba wani da ake kwace masa kuɗi irin wannan ne idan har kuɗinka za su raba ka da Allah kuma Allah yana son ka wala sai kwace kuɗin sai ka zuba su cikin wani business mai romo da kake gani sai a ce an rufe bankin ko kuma mutanen sun gudu an damfare ka shikenan sai ka ka dawo sallar jami'i ba ta wuce ka a gidanku to ai ka fita ba abun yi sallar jam'i istighfari salati la ilaha zuwa janaiza zuwa komai lafiya lafiya lau bir sai a ji ka mutu ka mutu na Allah kai ta istighfari bai fi maka ba to eh to haka yake Allah yana da hikimomi cikin abubuwa da yawa da haka wala ta asaw fil ardi muslimin kada ku yi banna mara amfani kenan to وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وقثائها وفومها وعدسها ورصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبي ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون to ga wata da nan wata ni'iman nan da kuma abin da suka kabulce ta ba mun ji Allah ya yana sauka musu da mannu da salwa ba kayan daɗi kuma ga kayan sha nan sai suka ce izqultum ya Musa Allah ya ce ga yawa al'umaka ya rasulullahi lokacin da kuka ce ku banu Isra'ila kuka ce ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid gaskiya abinci daya ishe mu ba za mu iya haƙuri da juriya ai ta ba mu abinci bannu da salwa ba mu ta ci to abinci ɗaya ake ba su ko biyu ai ga soyayyen ɗan shila ga kuma wancan cocktail ɗin mannu da salwa ɗin mannu ɗin to menene yasa suka ce ɗaya a ai dai duka an haɗa nau'i ɗaya ne kamar yanzu a dinga kawo maka gurasa da, da kaza da kaza da kaza da nama a tiranka akwai nau'in abinci kala uku amma gobe shine jibi shine gata shine ai sai ka ce abinci daya amma kaga uku ne ko tunda dai duk iri ɗaya ne da na jiyan da na yau da na gobe to su ma sai suka ce mu gaskiya mun mun gaji da cin abinci kala daya annabi Musa ce to ya kuke so ai suka ce fadu lana rabbaka to kira roƙan mana ubangijinka kai mana addu'a kai ka roƙi ubangiji ya khurij lana mimma tunbitul ardu ya fitan mana daga abinda ƙasa take tsirawa min baqaliha daga mabunguranta irin su dankali doya abin da yake cuso kansa ya fito daga ƙasa kawai haka ba tare da yawa ba kaji su wai da ba ma su ce roƙan mana Allah ya canja mana ba shi da abin da ya ga dama a to kaji abin da muke so na farko dai tsiro na ƙasa mai fitowa da kansa kamar irin su doya da makanda wa isaiha muna son irin dan kulubutu din nan kuma shine kabewa da irin su duma irin su kankana da makamata abu dai mai yaɗo haka to kuma da wannan suka ce kaji wannan sannan kuma wa fumiha sannan muna son ɓangaren nau'in masu zangarniya irin su alkama makamancansu yana lissafawa sannan wa'adasiha da ɓangaren abin da ya shafi irin su masu ‘ya'ya'ya haka irin su wake wa basaliha da irin su albasa albasa makamantan waɗannan to kaji abin da muke so suka gama gaya wa annabin Allah ƙala annabin Allah annabin Musa sai ya ce da su a tastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair yanzu kwa nemi canji da abin da yake koma baya ku canja da shi da abin da yake mafi kyau mafi alheri yanzu wancan arziki da Allah yake saukar da ku muku shi ready made a shirye da tiririnsa sai ci kawai wannan kuma sai shan marmarar ruwa shi kenan sai ku ce sai a baku wani dankali wani doya wani kwa nemi canji da wannan suka ce muri haka muke so shi ne ansar da suka shi sa sai aka ce to ihibi domin domin da sun ji shawarar annabin Allah ai su dawo su ce eh to gaskiya kan mun bi shawarar ka a ba mu wancan din a ci gaba ba komai ko kuma a ba mu wani shi ma daban wannan ihibi domin sira sai Allah ya ce to ihibi domin sira to ku sauka gari in wannan kuke so Allah ku jire ubangiji bai ce an ƙi a yi ɗin ba an hana ba za a yi ba ba zan yi ba bai faɗi haka ba sai ce eh bidu misira to na gaya wa Allah ya ce to ku shiga gari daga cikin garuruwa ku je za a samu wannan wurin shuka abin da kuke so duka Allah zai fito da shi eh bidu misira fa inna lakum ma sa'altum duk abin da kuka roƙa din nan nau'o'in sa ya tabbata gare ku za a ba ku shi wa duribat alaihim zillatu wal maskana a ƙarshe dai Allah yake gaya mana ya bugawa ainihin yahudu da yahudu wato banu isra'ila azilla kaskanci wal maskana da talauci har yanzu ba wannan abin da aka ce wa buribat ka san ada'i shi ada'i qur'ani idan ya amfani da kalma ko da a hausa zaka ce kaza to amma tana da irin ma'ana tasa wato Allah sai ya ce wa buribat ba a ce wa ju'ilat ba ba a ce an sanya musu talauci da ƙasƙanci ba a sai aka ce wa buribat to da aka canja kalmar daga ju'ila aka sa buriba akwai ma'ana a ciki abinda ake cewa buriba yanzu ina kwandala ba akwai zane a jikinta ba barbu kenan tambari yanzu za ka iya sa ruwa ka wanke wannan abin da aka buga da me sai dai ka yadda kwandala kuma ko ka karya ta amma dai wannan abin suna tare ba za su rabu ba ko a kwata aka tsinto suna nan to su ma wa buribat irin wannan bugun aka yi a yahudawa su da kaskanci an haɗu su da talauci an haɗu watakila ka ce "Ah, to yanzu an ce an sanya musu talauci ga su nan su ne da jar ragamar dukiyoyin mutane da komai da komai sun su ne ma'azarta a- a duniya a yanzu ce a ina tambaye ni me talaucin mana ka tambaye ni ko me kaskancin ai kaskanci da talauci har yanzu su shi- su suke ciki wala kafi su zama mawadaci kafi su zama madaukaki I- i- yanzu idan kana da kuɗi za ka yi kamfani ko za ka yi wani abu in dai kana so ya kyau to su ne ma'aikatanka kuma duk kuɗin su zuwa za su yi ma aikin ba ƙasƙanci kenan ba A ƙasƙan- su ne su ne su ne su ne wahalallun duniya su suke wa duniya hidima duk abin da za a ƙirƙira yanzu da kake kai mu yanzu jin daɗin kawai muke yi. da abin da suka yi mana an fahimta kuma talauci da kake ji an buga yanzu kai yanzu kai kai eh, ainihin musulmi da kake kuma eh, eh, musamman da hausawa sun fi wannan halin yanzu yanzu kana da jarin ka nan miliyan biyu miliyan uku sai kai mata hudu sai ka sai mota sai kai sai ka gyara makwancinka ka ci abinci duk inda kake so kai duk jarin ka bai kai miliyan biyar ba to ba inda za a bi hudu ya ma wannan rigarsa uku ce kuma motarsa lada ya tawa ya ta sai ka- kai ko shekara biyu uku da an samu falala sai ka canja mota to Allah ya wadata arzikin naka ya wadata ka a zuci su kuma ya kuntata musu a zuciyar tasu a gidan nasu sai su tsora ti dan dus a sa yan madara dul a sha da safe sai kuma da yamma haba to ai wannan duk shine talauci shine kaskanci a to shine ba ka gane kenan yanzu shi sa za ga duk waɗansu suna kwaikwayon nasu Allah kiyashe mu mu dai ba za mu kwaikwaye su ba mu muna nan cikin kuluwa sharabu mai rizikin la eh haka manzo Allah ya ce mm, in dai halali ne zaka ci to ba ɓaci in dai halalinka ne ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka kwanta mai kyau ka shiga mai kyau ba wanda yana ka kul man harrama zinatan lahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min arrizq Allah ya ce gaya musu waye ya haramta ainihin kawa da Allah ya fitar ga bayansa da daɗaɗa daga abinci Allah ce kul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya ka ce ma ai na mu'minan ne Allah ya yi su don muminan su ji daɗi ne khalisatan yau malkiyama in an je lahira kuma da daɗin ba da yafi wannan ba wannan ba to shi yasa to amma in haka ne me yasa zaka ce kuma ake yawan zagin ko bayan Allah suke yawan gudun dukiya idan jin daɗi da ita duk halan ne abin da yasa saboda ƙalla ake samun wanda aka ba irin wannan jin daɗin bai ja shi kuma zuwa wahala ba ta lahira ka ji abin tsoron bayan Allah kada wannan ya raba su da Allah kuma gashi ba hakan kuma ake ciki ba za ka ga ai mutane wadata ta sa su har suna ganin wayayye su ba shi ne ba ɗazu na faɗa ba da kuma Allah ya ƙwace wadatar sai su dawo daidai to kaga dan haka shi ne ake jin tsoron wadata amma in har Allah zai baka wadata ta zama ba a zuciyarka ba a hannunka haƙƙin Allah ka fitar kana cigiyar ina ne ya kamata ka yi hidima ta Allah madalla da wannan wadata shi yasa Usman ba ku kalla ba Allah ya bashi wadata in ya ga dama ya shiyo bayi dubu in ya waiwaya sai ce kai me kuke yi suka ce ai muna jira a gaya mana abin da zamu yi ce ku je ku bauta wa Allah duk na yanta ku saboda Allah wannan ba abin so bane ba kuma lokacin da aka zo za a sai da wata ru- wata rijiya da wani kafiri yake ji da ita sai- sai an sai an siya da kuɗi sai ya matsanta mutane ya ce ma sai lokaci kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waye zai sai mana rijiya kaza Allah ya bashi aljanna usman ya je ya zagaye ma ba ma sanar da annabin ba aka yi ciniki aka biya amma annabi ya ji labari ya ce to ba abin da nake ci usman daga yau bayan yau ai dukiya da irin tata ma- abin nan akwai kuma tata matsalar ne Allah kiyashe mu Mm. to Allah ya ce wa ba'u bi ghadabin min Allah bayan abin da aka buga musu na kaskanci da kuma wulakantuwa da talauci suka dawo bi ghadabin min Allah da fushi daga ubangiji saboda yayi musu sun butulci yayi musu sun butulci ya sake musu sun butulci zalika wannan abin da kuka ga an musu na fushi da ubangiji ya musu da kuma wannan buga talaucin da aka yi musu ba a yi musu haka kawai ba ya faru ne bi annahum da sababin cewa su kanu yakfuruna bi ayatin lahi sun kasance sun kafircewa ayoyin Allah wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi al-haq kuma suna kakkashe annabawa ko suna kashe annabawa ba tare da dalili ba to inda dalili ne ya kamata a kashe annabi to ba tare da dalili din nan ba ma'ana ana nufin ko su aka tambaya aka ce me yasa kuke kashe annabawa sun ce ba dalili shine ba tare da dalili din ba ko a wurin su to yanzu wannan ayar cewa suna kashe annabawa tunda Allah yana bada labari kuma ai sun yin kenan to ya zaka hada wannan ayar da, da Allah yake cewa shi shine wanda yake ainihin taimakon annabawa cewa menene ayar da take faɗa cewa kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli na rubuta na tabbatar da cewa na wajabta cewa sai na yi rinjaye da ni da manzannina to ya za ka haɗa ta da kuma cewa an kakkashe manzannin rinjaye Allah ya ce sai an yi kaga rinjaye a haka abinda muke zartar rinjaye shine a duk inda annabi yake zama yayi nasara to amma wanda da aka kashe shi fa Allah ya bari a kashe shi me yasa ya bari ake kashe annaba aka kashe annabawan nasa ya zaka hada ayan ayoyin eh Allah ya ce ya rubuta shine mai nasara shi da manzanni sai ya yi rinjaye to rinjaye wani iri rinjaye na hujja cewa ba za a rinjayi annabi da hujja ba ba za a zo a ce in kai annabi ne yi kaza ba ya ce na kasa ba ba zai yiwu ba an fahimta wannan kenan sannan kuma cewa sai ya yi rinjaye wato ana nufin in dai Allah ya yi wa annabi izini ya yaƙi to ku sai ya yi nasara waɗannan da aka kashe dukansu ba a yi musu izini su yaƙi ba an gane in dai an ce yanzu mushrikai har munafukai ba suna ganin akwai wata rana da za ta zo ba a fita yaƙi a kashe annabi muhammadu a kashe sahabbai an huta da addini wani rana ai ba ganta ba to a kowane annabi ma ba a ga irin wannan ranar ba a ce ya zo da abu an gama da shi gaba da shi da jama'a sawai kaji an yi haka ba a samu ba saboda me kataballahu la aghlibanna ana wal rusul wannan kenan kuma abin da yasa Allah yake bari a kashe annabawan nasa yaya Allah ya ce wanda duk aka kashe su suna da matsayi kaza kaza kaza to kuma ya fi sa annabawansa akan kowa ai to su ba zai hada su da wannan karama ba bayan karama da suke da ita ai dalili kenan da yake sawa su sha wahala din wasu ma a kashe su din hatta manzon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ana faɗa cewa da ya zo rasuwa ba sallallahu alaihi wasallama sai da ya ce ban gushe ina jin wannan abin da na ci a haibara samman nan na yahudawan nan ina jin ya motsa min yanzu ko shi zai yayyanke majijiyoyi na hadisi ne saboda annabi shi ma ya shiga cikin silkin waɗannan aka ƙiyarda ya tasirin abin da zai ci ma ya ce ni sanmu ne ce ina haka zan cinye ka sai da ya gama isar da aikensa rashin lafiya ta kama sa al'ada sannan kuma ya taso dan dai ya shiga cikin shahidai wasu suka ce haka saboda haka ba wani abu bane dan an samu an kashe annabi zalika wannan abin da ya faru na kashe annabawa da suke yi da kuma abubuwan da suke yi bima asau da aka yi musu na fushi da talaucin da aka samu su ya tabbata ne bima asau saboda abin da suka yi na sabawa wa kanu ya'taduna alhalin kuma sun kasance suna masu tsallake wuri sun wuce wuri sun wuce iyakar da aka basu alhamdulillah
mukullin mota ne akwai mukullin mota an ina nan hannun yan makaranta to mukulli dai haka gashi dai ko na babur ko na mota
da kasa ake ba wai da wai da da mono na cikin cikin ta